الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan sallama ta addinin musulunci alhamdulillah muna gode wa Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai mai ikon yi da hanawa wanda ya kaddara rayuwarmu zuwa wannan rana ta goma ga watan safar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbata a gare shi dubu da da da hudu talatin tara, wanda ya daidai da talatin ga watan goma dubu biyu da sha bakwai. mun dawo kan karatunmu na sira a cikin wannan littafi na nabiyur rahma sallallahu alaihi wasallam kuma kamar yadda muka tsaya a jiya mun taho yanayi ne tsanani a cikin tarihin wannan addini namu na musulunci ma'ana lokacin da aka fara shi shekaru goma na farko su ne shekaru mafi tsanani shekara uku da aka yi ana kira boye da sauran shekaru bakwai da aka yi ana bayyana ba da kuma zan iya cewa shekaru uku da aka yi bayan ainihin bayan hijira ta tana da shekara goma sha uku kafin a yi hijira a ainihin kawar daga makka kuma a koma madina har yanzu dai muna marharatul makkiya ma'ana irin rayuwar da aka yi ta makka kuma kamar da yadda kullum nake gaya mana shine allah subhanahu wataala ya kawo wa'annan jarrabawowi ne domin mu gane cewa ita wannan duniya ba mun zo ne don mu zauna ba mun zo ne don mu yi aikin da ya kamata mu tafi lahira sannan na biyu kuma allah subhanahu wataala yakan jarraba mumini ba don komai ba sai dan ya kankare masa zunubansa wannan sai zama dai kenan ba shi da asara a ciki duk abin da ya faru dama shi ne mafi alkhairi kuma wani babban abin albishir a laraba suna da wani karin magana da suke cewa alhalatu la tudumu wai no condition is permanent babu wani yanayi da yake dawama eh idan ana cikin kunci ne to a kwana a tashi insha Allah ta'ala Allah zai kawo yayewa kamar da Al-Qur'ani ke ga mana inna ma'al usri yusra lalle tare da kunci akwai yayewa a duk lokacin da ba kuncin ya fi tsanani to yayewa ta kusa kenan an zo da in yayewa za ta yayi to nan kuncin za a ji yafi yafi ainihin tsanani to haka ya faru da wayannan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya saka musu da alkhairi su suka reni wannan musulunci suka tsaya suka ba da rayuwarsu da dukiyoyinsu da duk abin da za su iya bayarwa har wannan musulunci ya kai inda ya kai a jiya mun dan tsallake wani abu kaɗan wanda ina ga za mu koma masa kafin mu dawo cikin karatunmu na littafi bayan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun ainihin yi hijira sun bar makka sun je su habasha sannan wannan hijira ta faru ne a shekara ta biyar daga ainihin annabta to a farko-farkon shekara ta shida yana daga cikin abin da muka tsallake wanda ya faru a farko-farkon shekara ta shida shine musuluntan sayidina umar da sayidina hamza allah ya kara musu yadda wayanna manya-manyan sahabbai sun musulunta lokacin da ayarin farko na sahabban manzo allah sallallahu alaihi sallam suka tafi kasar habasha kafin wannan ayarin su dawo to a lokacin ne su kuma wayannan sahabbai suka shiga cikin wannan addini namu na musulunci wanda kuma shigarsu addinin musulunci ya kawo addinin musulunci ƙarfi ya kawo masa tururuwa na yawan mutane waɗanda za su shiga cikin wannan addini na musulunci sai dina hamza Allah ƙara masa yadda ya musulunta annabta tana da shekara shida shekara shekara tana da annabta annabta tana da shekara shida kuma ya musulunta kafin sayyidina Umar da kwana uku ma'ana ya riga ya sayyidina Umar da kwana uku kaga shi sayyidina Umar kamar yadda mafi yawanci riwayoyin tarihi suke tabbatarwa ya zo ya samu musulmai mutum 39 shine cika mutum na 40 shekara biyar ba ana kira amma har yanzu a 39 39 kasan rinsin ya kai rinsi sayyidina hamza shi ne ya zo ya cika na talatin da tara ɗin sai dina umar kuma ya zo ya cika arba'in sai dina hamza ya musulunta a farko farkon wannan shekara ta shida lokacin sauran sahabbai suna can garin habasha kafin su ji labarin abun nan da muka karanta jiya na karanta suratul najm na sujada mushrikan makka su dawo to ga labarin da ya kamata a ce ma sun ji shi shine maganar musulunta saidina hamza da saidina umar abin da ya faru manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je shi harami kamar yadda ya saba yana ibada sai babban nan nata Abu Jahal Amr Hisham kenan ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi ta zagi ya yi ta zagi ba irin abubuwa na rashin mutunci da bai yi annabi sallallahu alaihi wa sallam a wuri suna jin tsoron sa ba za su iya magana ba annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma yayi banza da shi bai kula shi ba ba sai an shanka ba ai mutum mutum da ya baya fada in ka ji an yi fada an samu marasa hakuri biyu ne amma in ɗaya zo bai hakuri ba za a yi fada ba shikenan a sai akwai wata kuyanga yar gidan abdullahi ibn jud'an kamar da muka karanta cikin sulhun na cikin rantsuwan nan da aka taɓa yi na cewa za a goyi bayan dukkan mai rauni da aka danne masa haƙƙi an yi wannan sulhu ne a gidan abdullahi bin jud'an to akwai baiwa ta abdullahi ibn jud'an tana wurin to ta ji abubuwan da suka faru sai ya zama abin bai mata daɗi ba take ta je ta ta tara sayyidina hamza shi kuma lokacin ya dawo daga kiwo da tare shi take cewa yanzu haka za ku zauna kuna kallon abu jahali yana yi wa ɗan kunnan irin wa'innan abubuwa da shi sai dai na hafsa shi ma babba yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ma babban sa ne yanzu haka za ku bari abu jahali ya rike manzon Allah irin wa'innan abubuwa ta nuna bacin ranta shikenan shi ko da ke Allah subhanahu wataala riga da daman ya bude ya bude kwadan cikin dan duwanda ka ganshi yana da kwado biyu eh duk wanda ganshi yana da kwado biyu akwai kwadon ciki akwai kwadon waje wato asalin shiriya tana nan ne daga Allah subhanahu wataala kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba ka shiryar da wanda kake so Allah ne yake shiryar da wanda yake so ma'ana kwadon zuciyar mutum ta ciki Allah ne yake kunce ta ya zama ya buƙaci a gaya masa gaskiya kai ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai ne zaka bude kwadan waje wa innaka latahdi ila siratin mustaqim wa innaka sai da ka lamul qasida wawul qasami wallahi lalle kai ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana shiryarwa zuwa ga hanya madaidaiciya amma wannan shiryar da kake yi za ka yi wa za ka shiryar da wanda Allah ya riga da ya bude kwadansa na cikin da ka yi magana shi ke na bude kwadan waje sai a shiga amma duwazin da za a yi in Allah bai so a shiryan ba kwadan cikin yana rube to shi kenan sai ya zama irin yadda ake ta gaya wasu abu jahalin kullum suna ta ƙara kangarewa kawai ga shi kamar ba su ake wazin ba su ake wazin amma ƙara kangarewa suke ka ga shi ko sai da na hamza da ke Allah riga da ya bude zuciyar ba fa wazi ya kamar ba ku yangarce kawai ta zo ta gaya masa cewa ga abun da aka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ji bai ji daɗi ba wasu malaman tarihi masu nuna cewa wannan nuna rashin jin daɗin nasa ya yi shi ne habiyatar wai dan dangantakar da take tsakaninsa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da ake wani dangin ku kaji wani ya zo ya ci mutuncin dangin ku kaga ai ba za ka ji daɗi ba ko ma dai ba dan Allah ya ce dangin mu dai kamar mu din a zo a ci mana mutunci ba za ka ji daɗin haka ba sai zama sai na hamza bai ji daɗi ba da ke Allah riga da ya kunce zuciyar ya kunce kwaɗan cikin na zuciya shirya ta zo kenan yana zuwa kawai sai ya shiga masallacin ka'aba din ana kewayen masallacin ya samu abu jahali na zaune ya dawo da irin kwari din nan baka kuke ce masa ne wannan abin da ake harbin da shi eh baka ko to ya dawo da shi kawo sai sai yana rike da shi yana zuwa sai ya tinkari abu jahali kai ne kai kaza kaza kaza kaza ta inda ya shiga shi ma ba shi ne yake fita ba yayi ta gaggaya masa maganganu da za su bata masa rai kai karshe ba ko kasar rai ya baci shi yasa ai mutum kai da aka je na fada sai a zo a rike shi a ce ya zauna ai bai ankara da wannan bakar da take hannunsa ba sai gashi ya rade kan Abuja Jahali kawai sai kai ya fashe tare ga sauran jama'a kuma ba ba wanda ya sai mar magana dan yana daga cikin samarin da ake ji samari masu fada aji a cikin garin Makka saboda a gidan Abdul Muttalib yake dan dangi ne sannan kuma iyayensu su ne aka sani da kula da nan masallacin Ka'aba ne shi ma Abu Jahal irin gadarar da yake amfani da ita kenan yake wa inna abubuwa da yake karshe kalmar da ya faɗa sai na Hamza yace to idan ma kana zagi Muhammadu ne cewa kan wannan addinin da ya kawo to ni ina kan addinin nasa ba shaki kawai ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ya ƙara ɓata masa rai kan fatin rai don malaman dari suka ce wannan kalmar na ya shiga musuluncin ya ki ɓata wa abu jahil rai akan duk abin da ya gabata da ce da duk zai ƙare masa zagin har ma ya da keshin in dai zai ci gaba da bin su a cikin hanyarsa ta matan to shi dare ne amma bayan ya ga wannan fataran kuma sai ya shigo cikin addinin musulunci alhamdulillah musulunci sai zama ya samu karbi har ya kai ga sayyidina hamza cikin wannan addini namu na musulunci ana masa inkiya da asadullah zakin allah e wato mutum ne jarumi da bayi da tsoro bayi da tsoro ya tsaya ya dafa wannan addini tun da ya shige shi har randa ya koma ga allah subhanahu wa ta'ala sayyidina hamza duk wanda ya karanta kamar da za mu karanto nan gaba insha Allah da muka iso yakin badar a ranar yakin badar yana daga cikin jaruman farko da suka fara fitowa a fito na fito da su sannan kuma yana daga cikin jarumai yan jagaba a yakin uhudu wanda a wannan yakin ya shahada a ranar ma duk da karye wanda ta samu al'ummar musulmi a farkon yakin don ba a daɗe da fara yakin ba karyewa ta zuwa al'ummar musulmi saboda saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma duk da haka Sheikh Muhammad Rida Al-Misri yake cewa sai da na hamza sai da ya kai mutum 31 lahira tukunna kafin a kada shi ya zubar da 31 ya zubar da 31 wannan shigarsa musulunci ba karamin kara musuluncin karfi ba to bayan musuluntarsa da kwana uku Allah kuma ya koro sai dina umar to lokacin da sahabban nan suka yi hijira suka tafi habasha saboda tsananin lamari annabi ya ce tafi habasha to annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yi addu'a guda daya to ɗayar muka faɗa ba mu ɗayar ba ya yi addu'a da Allahumma alayka bi quraish Allah ka min maganin quraishawa kamar da muka faɗa jiya to akwai addu'a ɗayan kuma da yi ta yi Allah ba a yi maganin quraishawa ka dai ba a'a Allahumma izzil islam bi ahdi al-umarayn ko bi ahdi al-umarayn ya Allah ka karfafa wannan addinin naka da ɗayan umaru guda biyu ko kuma da umarun da ka fi so a cikin umaru guda biyu da umarun da ka fi so a cikin umaru guda biyu ko dai amr ibn hisham abu jahali kenan yadda yake tantirin nan da zai shigo da za a samu sarkin al'amura ko shi ko sayyidina umar shi kenan Allah subhanahu wata'ala ya sa addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ta fada kan sayyidina umar sayyidina umar yana ɗaya daga cikin waɗanda suke nuna tsana ga addinin musulunci da kuma musulman gaba ɗaya sai dai a duk tarihi alhamdulillah shi ne shi tarihi baya canjawa duk abin da kai tarihi ba zai manta da shi ba a tarihinsa babu wani abu da ya aikata wurin cutar da musulmi har tun kafin ya shiga musuluncin shi dai a bar shi kawai baya support baya yi a lokacin amma shi ba irin abu jahali ba babu wani report da ya zo na cewa sai na umar ya cutar da wani musulmi ko ya je ya cutar da annabi ko ya ce wani ba ban ga wannan bari dai iya binciken da dai tarihi duk rayuwar ta ta yi kai dai a bari kawai baya so a haka ya tsaya shikenan Allah subhanahu wata'ala hakka masa da Allah hakka masa abu na farko na alamar Allah subhanahu wata'ala haska masa musuluncin ya fita ya ya fita bayan gari sai ya gamu da wata mata ya gamu da wannan mata yake tambayar ta ina za ta je ya ce wallahi saboda tsoro sai na mara yana da farjini musulma ce za ta yi hijira ne ta gudu habasha ita ce ba wallahi za ta yi hijira ne za ta gudu za ta koma habasha shikenan sai ce mata soje ki Allah Allah ya kiyaye to shikenan da ta gamu da mijinta kafin su bar area makka sai ta ce ka amma abun mamaki ba kafin ka zo nan don daman ba a tafiya yin guro sai dai wannan ya silale ya gudu kamar za shi anguwa sai wannan shi ma ya biyo ba ya silale sai a gamu to shi ne sai ce amma ce amma na yi mamakin umar fa na gamu da umar ya tambaye ni na zan je kuma na gaya masa amma bai tawatar min yace in koma ba anya wannan bai zai ma shigo cikin addinin musulunci nan ba kuwa don da yana kan baka irin ta kila zai ce min koma to mijin shi sai gobe da ce ka amma shi ko yana ga in dai ko Umar ya shiga musulunci to jakin gidansa ba zai shiga musulunci eh kaga dai zaki na ya ga tunani ma balle wannan ya kai shi kam dai yana kokonto ina ai yadda ta gani nan Allah subhanahu wataala haska sai dina Umar kace sai dina Umar ya ainihin tashi ran da zai karbi addinin musulunci din ya tashi da niyyar dan ya je ya yi kyar gaba daya ya gamu da wani musulmi ke ta kai ma ka kauce ko ka bi sabon addini na Muhammadu kaza kaza kaza kaza kaza to zan je ma yanzu in kashe Muhammadun kowa ya huta sai ce masa a'a ai ba ni ne farau a cikin wannan addinin ba mu al'adarmu ta larabawa idan za ka yi yaƙi daga gida ake farawa ga can yar uwarka fatimatu bintul khattab da mijinta a sa'id ibn zaid ga baki ɗaya sun karbi addinin musulunci ai dai za ka fara to da su ya kamata ka fara ma'ana surkinka da ƙanuwarka duk sun karbi addinin musulunci ya ce haka kama da ya ce haka ya ce to wani zai fara da su shikenan ya nufi gidan fatimatu bintul khattab gidan sa'id ibn zaid kenan to su kuma a lokacin wato muhimmancin karantarwa addinin musulunci nan kan karantarwa aka gina shi a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura musu sahabin nan habba khabbab khabbab ibn al-arab ya zama yana koya musu karatun alqur'ani a gida shikenan khabbabu yana karantar da karatun alqur'ani a gidan sayidina a gidan fatimatu bint al-khattab da mijinta sa'id ibn zaid ana karatu sai na umar sai yazo to ana da gida da jinsu gida ne a rufe amma da ke suna karatun ba sa tsammanin zuwan wani sannan daga murya sai na umar sai yazo suna karatu ha da yazo ya kwankwasa yana kwankwasa da haka lebo sai ga umar ce to yanzu ya za a yi wannan dai kabbab shine bago a je a dan boye shi a bayan goba da sai na mara gani zai cutar da shi shi kenan aka je aka ɓoye shi sai mijin naka ya buɗe ƙofa sai na mara shigo sai na mara da ya shigo yake cewa wace harguwa mai naji kuke karanta ita ce ba komi ba abin da muke karanta shi kenan mijin shi ya fara ba da amsa kaga wani irin ladabi na musulunci da aka tambaya ba matar ita ta fara magana ba shi ya yi magana ya ce a ba abin da muke karanta ba ran sai na ya baci kawai sai ya wuce da duka subhanallah yana rufansa da duka ita ma matar ta safa da mutum bin zulka ta ita kuma sai ta wuce na umar da duka ita ma yana yana juyawa da ya mangare ta a goshi haka sai ya fasa mata goshi jini yana zuba yana jiya da ya ga jini na zuba a fuskan yar uwarsa kuma sai tausayi ya kama shi sai ya kama shi ya juyo yake cewa me kuke karantawa Fatima bint Al-Khattab tace Al-Qur'ani muke karantawa kuma idan addinin musulunci kake zargin mun shiga eh mun shiga na musulunta ko miji na ma musulunta duk abin da za ka yi kai kawai rai ya bashi sai ce a bashi ya karanta tace a ai la yamassuhu illa al-mutahharun ba mai taba yi sai mai tsarki kai baka da tsarki ya zan yi tsarki tace ka je kai wankan da na ba kamar yadda muka faɗa tun a kafin zuwa musulunci ma dama suna wankan janaba sai na umar ya shiga gidan ya yi wankan janaba ya fito da ya fito sai ya karbi wannan ainihin takaddu da aka rubuta musu ayoyin da ake karantawa kamar mafi yawanci malaman tarihi sun kawo suratu baha ne ya karanta kusan ayoyi goma a cikin suratu baha ko aya in ya karanta sai ce kai amma abin nan yayi kyau shi bai taba jin magana mai kyau mai ma'ana irin wannan magana ba ai yana gama karanta ayoyin da ya ce kai a nuna masa inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai shiga cikin wannan addini dan shi ya san waka wannan magana ba sai kama da waka take kababul arab shi ma sai malamin su kenan da aka koya bayan koma shi ma sai ya kullo suka zo dan kam yanzu kam ya zama abokin magana kenan aka zo aka kwatanta masa ai annabi sallallahu alaihi wasallam yana can kasan safa duk wanda ya san makka ya san inda safa yake ga masallacin kaba akwai duwatsun nan na safa da marwa to akwai gidan al-arqam ibnu abi arqam anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake boye da haka aji wasu wata riwayar kuma aka ce kafin a kai wannan matakin ma kwana ɗaya kafin ya haka shi sai na umar ya taɓa zuwa ka'aba da wuri sai ya shiga cikin rigar ka'aban sai ya buya har annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya fara karatu annabi yana karanta suratul hasa da ya zo yana jin karatun sai su kai amma wannan abin ta yi kama da waka sai ji Allah ya ce wa ma huwa bi qawli sha'ir ba magana waka ba sai ji ka amma wannan yayi magana kama da magana boka ne sai ji alqur'ani ya amsa masa da cewa wala bi qawli kahin ba magana boka ba ne to magana waye tanzilun min rabbil alamin sanarwa ce kawai daga Allah subhanahu wataala to tun daga nan ma zuciyarsa ta fara sanyi da abin shikenan a kwatanta masa ya zo shi gidan al'arkam ibn abi arkam inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake boye da ya kwamfasa wani daga cikin masu rauni ne ya leko yana lekowa sai ya ga sai namar sai kuma ya Allah mun bodo Umar ya gane gidan nan Umar ya gane gidan nan ina sayyidina Hamza Asadullah yace ba komi ku bar ni da shi eh duk abin da yake ji da shi na ji da shi ku bar ni da shi kawai ba abin da zai faru a wata riwaya aka ce ba sai na hamza ne magana ba annabi ne da kansa ya magana annabi ce a bude masa ko da wuta ya zo yau muna daidai da mutare shi ko wuta ya zo da shi yau muna daidai da mutare shi shikenan aka zo sai na hamza shi ya je bude koba yana bude koba tukunna sai ya cafke shi ya cokwame shi ya rike shi tukunna riko mai karfi bai bar shi ba ya taka yadda yake so ba bai tsaya da shi ba sai gaban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam nan ma yana kawo shi gaban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda shi Farda al-Misri ya kawo shi ma annabi sai ya danke shi sai na mare shi yana yana dangata sai da naji ma kamar ba wata jijiya da sirgiya annabi ya ce ka musulunta shikenan yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah haba sahabbai sai kabbara kaf sahabban da suke cikin wannan gida su bautar lokacin da suka rushe da kabara har mutanen da suke ka'aba sai da suka jiyo kabaran sahabban nan wai da kuma buya ake yi a shi ji kabara har waje kamar yadda muka sani tun kafin isra'i da miraji ana sallah lokacin lokacin sallah ya yi za a yi sallan a baraka a biyu ake to shine sai na amur sai ya ya za mu yi sallah a nan alasina alal haq ya rasula wai ba gaskiya muke ba ne ce gaskiya muke ba ce mu zan koya na a shi dai yana ba da shahara a je masallaci annabi ya ce masa inna la qalil umar mu yan kadan ne ce shi dai yana ba da shahara a je masallaci take sai na umar ya jagoranta aka fita aka je aka yi sahu a kaba ga sai na umar a gefe ɗaya nan ga sai na hamza a gefe ɗaya na kan wanda ya hango musulmai suna sallah ya taho da dan itacensa ko dan sandansa zai zo ya rashin mutunci da ya leka sai ga sai na maratsi na ba sauri zai juya ba magana bai zai yi ba daga nan suka fara ji a cikin su cewa addinin musulunci ya gaba da su kuma ya gama mamaye su gaba da sai na umar kamar yadda sahabbai da suke faɗa a ma zilna izzatan munzu aslama umar ce mutum ba mu gushe ba muna da kima muna abin girmamawa tun da sayyidina umar ya shiga addinin musulunci haka ya rayu cikin wannan addini na musulunci ya zama jagaba a cikin wannan addini na musulunci Allah kuma ya masa baiwa da yawa abubuwa da yawa sai na amur yakan kawo shawara sai Allah subhanahu wata'ala ya sauko da wahayi akan haka akwai muwafaqatu Umar kusan guda 30 mafiya shahara a cikin su akwai maganar ta kan karban fidiya da aka yi na asara badar da aka yi yakin badar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira sai na abubakar da sai na umar ya shawari da su ya za mu yi da wayannan asara badar din sai dina abubakar shi ya fara magana da ke akwai akwai abu na ladabi da girmama sai na abubakar ya ce to yanzu tunda ba mu da kuɗi kowa ya fanci kansa kowa ya fanci kansa sai aka sai wanda bayi da kuɗi kuma ya ci gaba da ta wanda bayi da kuɗi kuma a tara masa yan madina mutum goma ya koya musu rubutu da karatu kaga dai an ci riba sai dina umar annabi ya ce masa ya ya ce na haba wayannan yadda muka yi gwabza muna fama da su zan mu zo mu karfi diya billah ai ba magana diya kawai ka umurci kowa a cikin musulman nan yana da danginsa kafiri da aka kamo ka sa kowanne ya kashe dan uwansa saboda kar ma wani ya kashe dan uwan wani ya rika ganin cewa ai wani ne ya kashe min dan uwana ka sa kowa dan uwansa ya kashe shi ai ba su da wani amfani yadda saba'in din can suka mutu wa'annan saba'in da aka ba da su ma su shi sai gashi kuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba sai na Umar hakuri sai zan dauki shawaran sai dina Abubakar sai ya dauki shawaran sai dina Abubakar amma aya da ta dai saukowa kan lamarin Allah sai ya ce ma kana lin nabi an yakuna lahu asra hatta yuskina fil ard aturiduna awsa dunya wallahu yuridu al akhirah Allah ya ja shawarar sai na wurin da ya ba garbi da hakan aka yi bai kamata daga yanzu a fara kafa fidiya haka abin da ya shafi shan giya sai na umar tun lokacin da ake shan giya baya son giya da ke giya an hana ta mataki bayan mataki to sai na umar duk matakin da aka kai kafin a kai wancan mataki na karshe yana da gaske wanda suke addu'a na cewa Allah ka sauko mana da hukunci yanke da zai haramta giyar nan kam gaba daya saboda cikin makara za ka ji Allah subhanahu wata'ala yana cewa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir Allah ya ce kul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u linnas ana tambayan ka gani da giya da tata Allah ya ce lallai akwai zunubi a cikin su babba akwai babban zunubi a cikin aikata su amma kuma suna da amfani a wurin mutane amma dai wa ismuhuma akbaru min nafihima sabonsu da zunubin da yake cikinsu ya ci amfanin nasu to ka gari har yanzu ba hana kai tsaye ba wanda yake dan san amfanin sai zai dan taba amfanin to aka zo aya ta biyu da sai magana kan giya ita ce ya ayu allazina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun ya ku mu'mini kar ku kusanci sallah kuna masu maye har sai kun san me kuke faɗa to nan ma dai kaga ba hana ba sai zama wanda ta kama jikin nasu za su iya sha bayan isha kafin asuba ta sake su to ka gani har yanzu da sauran magana ƙarshe sai da Allah subhanahu wata'ala ya sauko da allazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun can cikin suratul ba'ida to daga nan sai zama an riga da an rufe ba magana ba daga kafa a cikin ta ko kaɗan sai na umar ya kasance masu neman Allah ya haka din kuma Allah ya sannan yana daga cikin abubuwa da sai na umar ya dace da su akwai tahwilul qibla juya al-qibla lokacin da aka hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ya juya na kallon baitul maqdis masallacin qudus maimakon ka'aba da yake kallo a makka to sai na umar yana daga cikin masu addu'a da a samu dama mana a juya a koma a duka kallon ka'aba nan sai ga shi kwaye sun sauko cewa a juya a kalli ka sannan abu na kusa da ƙarshe abubuwa biyar ne na ɗan tsakuru su ne mafi muhimmanci a ciki wanda za ga sun shafi da al'amura ne na shara sannan abu na biyar umarni da hijabi sai na Umar ya fita ina ga ya ga ɗaya daga cikin ummahatul mu'minin ɗaya daga cikin uwar mu- uwayen mu'minai a cikin wani yanayi daga nan damuwa ta dame shi na cewa kai ina mana dai a samu dai wata aya da za ta zo ta yi umarni matan nan su rika lullube jikinsu gaba ɗaya kuma su takaita zirga-zirgar nan nasu shi ke nan ku sai gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya sauko da faɗin Allah ya yi annabiyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihin to sai kuma maganan kar a tsaya akan kabari ko gawar munafiki a masa sallah saboda ranar da Abdullahi bin Ubay bin Salul ya mutu ɗansa Abdullahi bin Abdullahi bin Ubay bin Salul sahabi ne mutumin kirki shi kuma ba munafiki ba to ya zo shi ya roki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rasulullah idan baka yi babana sallah ba ba wanda zai zo ya masa sallah ina roƙon wannan alfarman a taimaka a zuwa masa sallah zai tafi a dakki sai na umar ya rasulullah wannan mutum ka fa san yadda ya mana ba gaskiya shi da ba da shari'a annabi ya ce a za mu je saboda alfarman dansa aka je aka yi ana gama sallan abdullahi bin wahid salul Allah ya ce to wala tusalli ala ahadi minhum mata abadan wala taqum ala qabri daga yau kar a saki duk wanda aka san munafiki ne kar a saki koma a yi sallah kan gawa haka ina Umar kuma da ya karshe Allah subhanahu wataala ya sanya shi ya zama ainihin kaga dai irin kokari shi addinin namu na musulunci kokari ne kaga dai wa'anda ya zo ya samu shi ya cika na arba'in ne amma yana kokari yana kutsawa yana kokari yana kawarwa mutum da ya gagare shi shi ne sai dina abubakar ya ya ya ya ina na gaba ya yi gaba eh na gaba ya yi gaba sai da abubakar shi kadai ya gagare shi sai da ya zama a cikin zababbun abokan da Allah ya bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan shi da komai na su zababbe a cikin zababbun abokan da Allah ya bashi sai ya zama sayyidina Umar yana ciki sai na umar yana a kira sai na abubakar sai kira sai na umar ya zama yana daga cikin dattawan gidan aljanna ka san komai sai da dattawa eh kowane bangare yana da dattawa annabi sallallahu alaihi wasallam yana da samarin gidan aljanna yana da dattawan gidan aljanna dattawan gidan aljanna sune sai na abubakar da sai na umar samarin gidan aljanna kuma sune imam al-hasan da imam al-husayn haka kaga albarka da sai na umar ya samu kenan kuma ya zo ya jagoranci al'ummar musulmi na tsawon shekara goma sha biyu na ga da wata uku ne da kwana takwas a cikin ainihin rayuwarsa kuma an samu ainihin yaduwar addinin musulunci a zamanin sa dan a zamanin sa addinin musulunci zan iya cewa ya ƙara ƙarfi a nan afirka a zamanin sai na umar aka zo aka bude misra nan egypt har ma ya turo sahabin nan da muke magana akan sa jiya wato amr ibn al-as ya zama yana daga cikin gwamna da ya ainihin ya tsaya a wannan ƙasa din ta misir su wannan kenan Allah ya ba mu albarkacin su daman shi annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya zaba masa wa'annan manya manyan abokai nasa guda hudu sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Uthman sayyidina Ali kuma sai da za gane Allah ya zaɓe su abun yana haɗe ne gaba ɗaya sai ya au sai suka zama su ne surakanansa kuma shi ne surkinsu sai ya aura daga wurin biyu daga cikinsu kuma ya ba wa biyu daga cikin ya aura wurin sayidina abubakar sai da suna aisha ya auri na na hafsa wurin sayidina umar sannan ya aurar da ƴaƴansa biyu na na ruqayya da na na ummu kulsum ga sayidina usman ya aurar da na na fatima kuma ga sayidina ali ya ba wa biyu ya karba a wurin biyu to kaga wannan zaɓi ne da Allah subhanahu wataala ya yi to wannan musulunta ta sayidina umar yana daga cikin abin da ya ƙara ƙarfa wannan addini na musulunci a kamar yadda muka mu dawo karatu mu na jiya sahabbai sun dawo a sun dawo saboda labarin da suka ji na alkhairi na cewa ai dukkan mutanen maka sun musulunta saboda sujadar nan da suka yi saboda sauraron karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka zo suka ga abun ba haka yake ba daga nan kuma aka sake yin hijira aka sake komawa to bayan an koma su kafiran maka sun ji haushin komawa nan da aka yi suka aika mazaje guda biyu abdullahi ibn abi rabi'a da kuma amr ibn al-asi akan aje a dawo da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma da za a tafi kamar yadda muka ji suka tanadi dan cin hancinsu da rashawa wanda za a ba wa su fadawan shi sarki najashi da shi ma najashin kansa kuma sai da aka zaɓi abin da ya fi so abin da ya fi so shi aka ɗauka aka masa tanadinsa kuma da aka je aka shirya plan kamar da muka tsaya jiya aka shirya plan ba wai shawari za a bashi ba ana ganin an bashi wannan kyautan an rufe masa baki an rufe masa baki kawai yanzu umarni za a bashi suka ce in kun ba da wannan kyautan ga najashi sai ku ce masa kuna bukatan kawai ya danka muku wannan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku dawo da su ai kayan ku ne ku ne wakilan mutanen makka su kuma mutanen makka ne da aka a tuso musu iya su kawai kudawar su amma najashi sai ya zama ya daukai irin na sai na na annabi suleiman haka annabi suleiman ma ai lokacin da ya tura balkisu wasiƙa ta zo shiga addinin musulunci ya kai da su kira kansil linta suka bar shirme suka ce a jingare shi da yaƙi ta ba ya ji haka wa inni mursilat ilayhim bi hadiyatin fa nazilatun bima yarjul mursalun adan aika maka wani abu ne in dan Allah yake wannan abin da aka aika me zai me zai sha masa ido ba amma in da mutan duniya yake yi to mun gane lagwarsa Allah ya ce a tumiduna ni bi malin fa ma atani Allah khairun mimma ataku bal antum bi hadiyatikum tafawun ko ma ni za ku yi magana ku to shi ma najashi abin da ya mutu kenan da ke yana kan addininsa na nasaranci da gaskiya yake yin addinin nasa ba da wasa ba kaga mutanen makka ba su ce bari mu kai mar yaki ba ka ce a dan da aika masa kyauta in ka gama da gaske yake yi ba sai wannan kyautan kaga ta ja shi shikenan qalat sai da tunawan musalma ta ce fa kharajna sai muka fita fa qadimna ala najashi muka je wurin najashi wala mu inda ku bi khairi dari muna a wurin najashi a mafi alkhairin gida wa inda khairi jarin kuma a wurin mafi alkhairin makwabta a falam yabka min bamarikatihi bi tiriqin illa dafa dafa'a ilai hadiyatahu qabla an yukallima an najashi tace babu wani daga cikin manya-manyan malamansa ma'ana fastoci da suke kewaye da shi shi wannan sarkin habasha amadu fashe sai da aka bashi kyautarsa aka bashi dan cin hancin sai riki sun makala li kulli bidirigin sannan kuma da ke filan da sai suke gaya waɗannan fastoci din su wayannan wakilan mutanen makka li kulli bidirigin min suke gaya kowane fasto daga cikin su innahu qad saba ila baladil malik minna gilmanu sufaha aka ko tiyaran mu wawaye da suka zo su fadar wannan sarkin nawo faraku dina qaumihim sun rabu da addinin mutanensu wala yadkhulu fi dinikum ba su shigo cikin addinin ku ba kuma ma'ana sun bar addinin mu mutanen makka kuma kuma ba su shigo addinin ku na kiristanci ba waja'u bi dini mubtada'in sun zo da wani addini sabo la na'rifu lan wala anku mu ba mu san addinin ba kuma kuma ba mu san shi ba kaje wata magana sai da ba mu san shi ba sai zama ba gaskiya bane ai matsalar ta wuce shi wanda ya sani hujja ne akan wanda bai sani ba eh wanda ya sani shine hujja ba wanda bai sani ba wanda bai sani ba ce to yaje ya sani shikenan an wuce wurin waqad ba'athna ila al-malik fihim ashraf qaumihim hakika mun aiko mafi daukakan mutanen mu a wurin sarki linaruddahu ilayhim domin mu mayar musu su ana mu ne mutanen mu manyan mu suka aiko mu domin a tusa irin wa'annan mutanen mu koma su sai za kallam da malik fihim idan muka zo muka yi magana da sarki a cikin lamarin su fatashiru alayhi bi an yusallimahu ilaina wala yukallimu ku ba shi shawara sai ku ce kawai ya ba ya ba da sahabban a hannunmu kar ya ma ya kira su ya ce zai magana da su eh kawai ya sallama su a hannunmu tunda mu ne wakilan mutanen makka ga ko matsalar da muka zo da su yara ne yan tawaye to kawai ya bar matsalar su a hannunmu kar ma yi magana da su kaji yadda aka shirya masa fa inna qaumuhum a'la bihim aina ai mutanen su sun fi su hangen nesa shine a'la aina sun fi su hangen nesa wa alam bima abu alaihim kuma sun san abin da yasa suke aibata su fa qalu lahum sai suke ce musu na'am to mun ji summa innahuma karraba hadayahum ila najashi bayan sun gama da yan fada sai suka ainihin gabatar da kyautar da aka kawo shi najashi kamar da makaranta jiya sun kawo masa kyautar fatu ne ko ya fi son fata daman shi ne ba su da shi a wurin to shi aka kawo masa to bayan sun ba da kyautar su wurin najashi a faƙabila hamin huma sai ya karbi kyautar a yi ba a mai da hannun kyauta ko amma sun makallama wuce suka masa magana faƙalu da wuce faƙala da wuce suka gaya masa ba na shi amrul al-asi da abdullahi ibn abi rabi'a suka ce ayyuhal malik yalla bai ranke dade innahu qad saba ila baladika minna gilmanun subha akwai wasu yara wawaye yaran mu wawaye da suka ainihin shigo cikin wannan gari naka fara kudi na qaumi sun bar addinin mutanen su wala mir kurubi ne ka ko ba su shiga addinin ka ba waja'u bi dini mubtadi sun zo da wani addini sabo la nahni la na'rifu hunan wala an ba mu san addinin ba kuma kai ma mun san ba ka san addinin ba wa qad ba'athna ilayka fihim ashraf qaumihim hakika mafiya daukakan mutanen su sun aiko mu zuwa gare ka akan lamarin su min abaihim wa amanihim wa ashairihim mu dinnan da da kake gani wakilan iyayen su ne da babbanun su da dangogin su yanzu na ce yara ne kaga ai wakilci yayi ai a ce wannan ai wakilin babbanka ne ko wakilin babanka ne ko wakilin danginka ne ya taho a litaruddahum ilayhi wai ka mayar musu da ayan fa hum a'la bihim aina ai sun bi su hangen nesa wa alam bima abu alayhi kuma sun sa abin su suka fi sani abin da suka aibata su a kansa wa adabuhum fi suka zarge su a ciki qalat sayyidatuna ummu salama tace walam yakun shay'un afgadu ila abdullahi ibn abi rabi'a wa amr ibn al-as wayannan wakilan makka mutum biyu abdullahi na abi rabi'a da amru na asbawa ne abinda suka fi tsana su ji mai an yi sama an najashi kalamahun wato na ainihin najashi ji magana su faƙarar basari fatuhu sai ainihin basari fatuhu su fasocin nan nasa sai suka ce haula suna kewa da shi sadaku ayyuhal malik gaskiya suka faɗa yanka ranka da ni gaskiya suka faɗa kaga cin hanci ya yi cin hancinsa ya abuzu yalla bai gaskiya suka faɗa e yadda suka faɗa na haka bai ji su wakilan iyayen wa'annan yaran ne da babbaninsu da kuma danginsu kuma ga lalle yadda suka faɗa na haka yake kaga shi da kansa zai mamakin ya aka yi yaushe suka zo ma har mutanen makka suka san su har aka yi irin wannan plan din kenan wanda ke sarki ne mai ka san mai basira a cikin maganar taka ce zai samu igiyar da zai kama ka da shi ai sun ce addini ne da shi su ba san addinin ba najjashin ma bai san addinin ba a sai su sun da ba sani ba aibi ne ya kamata sani ne to najjashi sai bai aiki da rashin sani ba shi bai yi hukunci da rashin sani ba bari mu je yadda yi sadaku ayyuhal malik qaumuhum ala bihim aina so inan malaman kiristanci mana faso faso din nan da jaji suke cewa ai sun bi hangen nesa wa ado bima abu alaihim sun san abinda su ne suka fi sanin abinda suke aibata su akan sa fa aslimu ilayhi ma kawai ka mika musu kayan ka mika musu yara kawai su koma su falyuradahum ila biladihim wa qaumihim su me da su garuruwan su wurin mutanen su qala sai da sunan musulma tace fa ghadiba an-najjash najjash sai rasa ya fashi ya bata rai gaba sun makala sannan sai ya ce fagaziban na jashi na jashi sai ya bata rai sun makala shi na jashin sai ya ce lahayim lahayimullah ai lawan na ya ce a sam sam sam sam ba za a yi haka ba idan la'u sallimu ilai ma a to inda ya haka ne ni ko ba zan mika musu su ba wala akadu kauman jawaruni yace ba zan ainihin ɗari mutanen da suka nemi su yi makwabtaka da ni ba ai naka shi ne naka wanda yake so ka shi zai zo wurin ka ai su zo guna suna so su yi makwabtaka da ni kuma yanzu in mika su a kafin ku zaɓe ni kuma wannan kyautar sai da suka zaɓe ni su suka fara zaɓa na suka zo guna ce to ni ko ba zan musu haka ba wani zalu baladi suka zo suka zauna a gari na waktaru ni alaman siwaya suka zaɓe ni ba su zaɓe wani na ba akwai wasu garuruwa ba habasha ba me yasa ba su je can ba su zaɓi gari na su zaɓi inda nake su zo guna kuma yanzu haka kawai in miƙa su a ni ba zan yi haka ba ka ji adalci dama annabi ya masa shaida ya ce sarki ne mai adalci ba a cutar mutane a garin ya ce hatta ad'uhum ya ce ad'uhum har sai na kira su fa as'alahu in tambaye su ma za ya kulu hadani fi amrihim me wa'annan suke faɗa ne cikin lamarin su wa in kanu ala ghairi zalika fa in kanu kama ya kulan in suka tabbatar mini yadda wayannan wakilan na suka faɗa haka suke yace to sallimu ilai ma sai mika musu kayan wa dattuhum ila qaumi mai da su wurin mutanen su amma wa in kanu ala ghairi zalika in ku na ji maganar su akwai sabani ba yadda wayannan suka faɗa su wayannan suka faɗa ba yace to manatuhum minhu ma zan hana su wa hasantu jiwarahum ma jawaruni yace zan ci gaba da ba su kariya muddin suna sun nemi kariyar a wuya kaji mai adalci daban wai alkurani mai girma na gaya mana wala yi nafi hukamin mithlu khabir babu wanda zai baka labari sai wanda ya san labari laraba kuma suke da wani karin magana na cewa al-insanu faqihu nafsihi mutum shi fi sanin kansa in ka ji an ce mutum wane kaza kaza kaza kaza to ba hukunci za ka yi in dai za ka yi adalci sai ka zo ka same shi wai wani ku ne masu yin kaza kaza kaza kaza kaza kaza din nan ya abun yake ne sai ma bayani ya ga yadda abun yake ga yadda abun yake ga yadda abun yake wannan abun da najashin yayi yayi aiki ne da wasiyar alqur'ani kai wasiyar alqur'ani yana daga cikin adab da Allah ya koya mana cikin suratul hujurat Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu ijaakum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin ya ku mu'minai idan an zo muku da labari fa tabayyanu ku bincika dan ba wuya idan ba ku bincika ba kuka yi hukunci Allah ya ce fatusbihu ala ma fa'altum nadimin za ku waye gari kuna da dama kan abin da suka kuka aika kuma kaga wannan da aya daman ta sauka ne kan banu tamim da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura musu wani dumin uqba ya je karbo zakansu shi kuma yana da matsala da su tun a jahiliya yana da matsala da su a jahiliya sai ya zama ya ji tsoro kar su je kar ya je garin a tada magana shi kuma zai ya dawa ya ce annabi ba zai je ba sai ya zo ya ce annabi ai ya rasulullah da kyar nasira ai sun yi kamar za su kashe ni sun ce ma ba za su ba da zakar ba annabi sallallahu alaihi wasallam har yana shirin to yanzu ya za a je a yaje su sai ga ɗaya daga cikin wakilansu ina tina tina ko kaka ummu ma'abad ne ko akra ummu habis ne ɗaya daga cikin su dai eh ko kaka ummu ma'abad ko akra ummu habis ɗayan su sai yazo ya rasulullah mun je mun tattara zakkan mu ka ce mana zaka turo wakili mu ko mun ga shiru subhanallah kaga opposite da aka sai zama sai abin da kaji an ce akan wani kaza kaza kaza to ka je ka bincika ka tambayi wani wai wani me yake faruwa ne shi ne zai gaya maka hakikanin abin da yake tafiya Allah ya dace da mu amma ne yake hiwarun bai na Ja'far wa Najashi muna da binti sha biyu ko hiwar jayayya tsakanin Ja'far ibn Abi Talib sayyiduna Ja'far ibn Abi Talib da wannan sarki na jashi za a zo ba a gabza kenan gaskiya da ƙarya ko eh qalat ummu salama sai da tura ummu salama tace radiyallahu anha Allah kara mata yadda sun arsala ila ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fada'ahum najashi yace aje kira wasu habban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam falamma ja'ahum rasuluhu to kaji wani karatun ma kuma yayin da wakilin najashi ya zo wa sahabbai yace musu najashi yana kiransu kuma sun san abin da ake kiransu da shi tunda sun ga wakilan mutanen makka ijtabu sai suka taru wa qala ba'dhum li ba'd sai sashin suke cewa sashi ma za na qul li rajul idza jitum idza jitum me za ku ce wa najashin mun je da Allah eh a taru ai kalma daya kar wannan ya faɗi daban wannan ya faɗi daban za a samu matsala mu taru mu yi kalma daya ko mu wakilta daya da muka san zai iya biyan bukata ina fata fahimta wanda zai iya biya mana bukata qalu sai suka ce na qulu wallahi ma alimna wallahi za mu faɗi abinda muka sani ne kan addinin musulunci wa ma amara na bihi nabiyuna sallallahu alaihi wa sallam da abinda annabi ya umurce mu da shi ka'inun fi zalika ma wa ka'in duk abinda zai faru ya faru su ma sun hauke ni gaba duk abinda zai faru ya faru amma dai yadda annabi ya gaya mana addinin musulunci na haka za mu faɗa walamma ja'u yayin da suka zo masa wa da'an najashi asati fatawa najashi ya kira manya-manyan malamansa na ainihin addinin nasara suka zo fanasharu masahibau suka shushumfuda littattafansu na injila haka shushumfuda takardu mukabala fa za a yi eh mukabala za a yi yau haka shushumfuda takardu haula kowa ya shimfuda takardunsa za a yi kara sa'alahum shikenan sai sarki na jashe tambaye su faƙala ya ce ma hada dinul ladhi faraktum fihi qaumakum me wannan addinin da kuka rabu da mutanen ku a kansa walam tadkhulu fi dini ba ku shiga addini na ba wala fi dini ahadin min hadhihi al-umam ba ku shiga kuma addinin wani daga cikin waɗannan al'ummatai ba qalat ummu salma tace fa kana alladhi kallamahu ja'far ibn abi talib sayyidina ja'far dan abi talib shine masa magana fa qala lahu sai yace masa kai kafirin wannan musulmi ya ce ayyuhar malik ranka daɗe a gaba bali ne ka jira mutum ka ba shi girma ayyuhar malik ranka daɗe kunna kawma jahiliya mu din nan da mun kasance mutane ne na jahiliya ga daga cikin munanan ayyukan da muke yi na budul asna muna bauta goma sannan wana kudul maita muna cin mushe wana cin fawahi muna zuwa dukkan munanan abubuwa da ya shafi zina wannan tsawon arham muna yanke zumunci wani tsi'ul jiwar muna muna na makwabtaka ba wani makwabcin da yake shiri da makwabcinsa wa ya kulu kawai min na ba'i mai karfi yana cinye mai rauni a cikinmu duk wanda yake da karfi kawai shine shine mai magana eh zai taka kowa tunda yana da karfi subhanallah fa kunna ala zalika yace muna kan haka hatta ba asallahu ilaina rasulan har sai da Allah ya koma mana wani babban manzo minna kuma a cikinmu ba daga wajenmu ba na arifu na sabau mun fasan dangantakarsa dan mutanen kirki ne da ce dan wasu mutanen banza ne to sai mu ce daman wani abu ya kawo mana daban amma mun san shi dan mutanen kirki ne wa sidqahu mun san gaskiyarsa wa amanatahu mun san amanarsa wa afafahu mun san kamewarsa baya kowane irin shashanci daga cikin shashancin da muke yi fa da'ana ila Allah lil wahidahu ya kira mu zuwa ga Allah mu kadaita Allah wa na'budahu ko bauta wa Allah wa nakla ma kunna na'budu nahnu wa aba'una min dunihi mu bar duk abin da muke bautawa da mu da iyayenmu na koma bayan Allah minan hijarati na duwatsu wal awsan da gumaka ga kuma duk abin da ya umurce mu da shi wa amarna bi sidqil hadith ya umurce mu da gaskiyar zance mu zama muna masu faɗan gaskiya wa ada'il amana da bada amana wasilatir rahim da sada zumunta wa husnil jiwar da kyautata makwabtaka walkasi anil mahari da barin duk abin da Allah ya haramta wadima da tsare jinin mutane kar mu rika kashi juna mu haka kawai wa nahana anil fawahi ya hana mu aikata aikata alfasha wa qawlin zuwa da maganganun ƙarya wa akli malil yatim ya hana mu cin dukiyar maraya wa kazbil muhsanat muhsana da ainihin kazafi ga mata katangangu ma'ana mu ga mutane mata mutane kirki mu ainihin zarge su da zina ya hana mu wannan wa amarna an na'budu Allah wahda ya umurce mu ta Allah shi kadai la nushrika la nushriku bihi shay'a kar mu hada shi da komai kai wa amarna bi salati wa zakati wa siyam ya umurce mu da mu yi sallah mu yi zakka mu yi azumi kaga dai wani abu ne mara ki a cikin wayannan babu qala tace fa'addad alayhi umur al-islam sai dai na jafar bin abi talib irga masa al'amuran musulunci da yawa yace mu kuma sauran sahabbai da muke bayan sa yana daga cikin abin da yake taimakawa yadda wancan suka hada kai yace ma muka hada kai sai na jafar yana shiru yace fa saddaqna sai muka gaskata mun ce gaskiya ka faɗa yadda ka faɗa haka abin yake ka kalmar ta zama da yake yadda ka faɗa haka abin yake kuma mun yi imani da Allah amanna ma harrama amanna wa harramna ma harrama alaina mun yi imani ko mun ainihin haramta duk abin da aka haramta mana wa halalna ma halla alaina mun halarta abin da aka halarta mana fa'ada alaina amma sai suka mana ta'addanci wannan kan ba sauran ba ba shi Jafar din ne yake faɗa ba sauran ne suka hada baki suke faɗa suka ce fa'ada alaina sai wa'annan mutanen Makka suka mana ta'addanci fa'ada alaina qaumana sai mutanen mu suka mana ta'addanci fa'azzabuna suka yi ta'azabta mu wa fatanuna suka fitine mu addini ga gabarin addinin mu liyarudduna ila ibadatil awsat wai dan su mai da mu zuwa ga bauta gumaka min ibadati Allah maimakon bauta wa Allah wa an nastahilla ma kunna nastahillu min al-kaba'ir wai kuma halatta abinda muka kasance da muke halartawa na barna falamma qaharuna ya daskarin jaye mu wa zalamuna suka cuce mu wa shakku alaina suka takura mana wa halu bainana wa baina dinna suka shiga tsakaninmu da addinin mu karajina ila baladi sai muka fito garinka waktarnaka ala man siwak muka zabe ka ba mu zabe wani ka ba ai akwai garuruwa da yawa amma muka zabi garin ka kaga shi ma ya shigo ciki eh wa raqibna fi jiwarik muka yi kwadayin mu zama makotanka mu nemi faka a wurin ka Allah nuslama indaka saboda kar a cuce mu inda muna wurin ka ayyuhal malik ranka dade shikenan ana gama wannan magana sai da tunawa musulma ta ce faƙada lahun najashi sai najashi ya sake zuwa gurin jagora jafar ibn abi talib ya gamsu da wannan fakir hal ma'aka mimma ja'a bihi anillahi min shay shin akwai wani abin da ka rike cikin abin da annabin naku ya zo muku da shi daga Allah faƙala lahu jafar sai sai na jafar ya ce na'am kwarai kuwa faƙala lahu najashi sai najashi ya ce masa فقراه عليه وكرنتا مني فقرا عليه صدرا من كاف يا عين صاد sai karanta masa wani bangaren farko in an ce sadr shine bangaren farko sai karanta masa bangaren farko na suratul kahfi wanda yake dauke da tarihin haihuwar annabi isa wa dhkur fil kitabi maryam idh tabadat min ahliha makanan sharqiyya yadda aka yi aka samu cikin da yadda ta haihu da yadda aka yi ta shigo gari duk dai wannan details din alkurani ya kawo tarihi bayan da kawo tarihin annabi isa mai yawa kamar cikin suratu maryam dan gashi sunan ma sunan mahaifiyar ta aka kira suran suratu maryam to shi kuma da shi daman kirista ne eh kaga shi ba sahabi sai da ya saita eh da da tarihin wani annabi ya masa daban bai zai bai zai gamsu ba sai aka masa tarihin annabin da ya fi sani ai kan sai da na jafar ya idan da karatun babaka sai kama kuka kawai babaka ya yi kuka wallahi najashi hatta afdala lihiyata yana ta kuka sai da ya jagab da gemun yana da katon gemu sai da gemun ya cika da hawaye saboda kuka wa bagan asaki fatahu su ma yana malaman nasu da suka zo da kayan cikaddu su ba suka yi ta kuka hatta afdalu masahibau sai da suka ji daga duk yan takardun nasu ma da hawaye kowa na su yana ta kuka kawai shi na sami'u ma tala alaihim yayin da suka ji abin da ya karanta musu sun makalan da jashi sai da jashi ya ce inna hadha alladhi ja'a bihi musa yace lalle wannan abin da annabi musa ya zo da shi la yakhruju min mishkatin wahida wallahi yana fitowa ne a cikin mashiga daya iri ɗaya ne da namu wannan abin da kuka zo da shi irin sa annabi Musa ma ya zo mana da shi ba ni da matsala da ku in tsalika fa wallahi la usallimukum ilayhim ilaykum abada wala aka ku je sahabbai ku ci gaba da zaman wallahi ba zan yadda in mika ku ba kai ko gwada hakan ma ba zan yi ku je kawai kun zauna ba matsala to akwai wata yar magana kaɗan ai hakuri bari mu karisa eh na ga saura minti ɗaya ko ko biyu sun samu aminci muhawalatul ukra lil waqi'ati bayna al muhajirin wan najashi sai karo kokari karo na biyu domin bata tsakanin wa'annan sahabbai masu hijira da najashi qalat ummu salma ummu salma tace falamma kharaja yayin da wakilan mutanen makka suka fito amr ibn al-as da abdullahi ibn abi rabi'a min inda wurin najashi ba su ji daɗin abin ba don an kada su ƙal amurum da al'as sai amurum da al'as ya ce wallahi launabbi annahum gadan aibahu Allah ya kai mu gobe sai na je na ga wa sarkin laifin su eh sai na je na faɗi laifin su inda a wurin sai na faɗi laifin su a wurin sarkin summa asillu bihi kabra'ahu yace sai na ainihin nuna munin su duk abin da yace muna na su sai na jino gobe na je na ga wa sarkin kala sai ummu salma ta ce fa qala lahu abdullahi ibn abi rabi'a shi abdullahi ibn abi rabi'a ya sare shi ba abin ya shiga jikinsa sai yake cewa amr ibn al-asi wa kan akthar rajulaini shine mafi tsoron Allah a cikin mazajin guda biyu fi na a cikin mu yace la taf'al karka musu haka fa inna lahum arhaman dangin mu ne ba tunda sun zo sun kada mu kam ai sai mu duba dangantaka ko mu ma wa in kanu karka da kuna ko da ma dai sun saba mana ai dangin mu ne bai kamata ka je ka ka ce zaka musu tonon silili ba ala yace wallahi la ukhbirannahu sai na je na ba sarkin labari annahum yaz'amuna anna isa isa ibn maryam abdu ai suna ce annabi isa ma bawa ne ha to me za su ce wa ai suna cewa annabi isa bawa ne qalat fati thumma gada alayhi al-gad sai gari ya waye gobe dai fa qala lahu sai ya ce masa ayyuhal malik idan ya samu sarkin yarga da dai innahum yaquluna bi isa ibn maryam qawlan azima wayannan mutanen da gaba fa kafa suna faɗan wata magana mai girman kan annabi isa ba eh hasada ta yi goji eh ta ko akwai hayya a ciki eh fa arsala ilayhim sai ce ta je a kira sahabban su dawo kuma ne fasalhum ta shi kuma sarkin adalci ba hukunci shi gare a tambaye su amma ya kulu na bai to me suke faɗa a kira su a tambayi su mai suke faɗa a kan annabi isa adam ta ce fa arsala ilayhim yas'alunahu anhum aka kira su ake tambayar su gami da me za su faɗa kan annabi isa adam ta ce walam yazil bina mithlu ba mu gushe ba muna da kusankwacin wannan hali da muke ciki irin na da yace fastaba alqawmu sai mutane suka taru sai aka sake taruwa kuma to yanzu mu yi mitin yanzu ma mu je da kalma daya kar mu je mu da kalma biyu yadda muka yi da farkon nan to yanzu ma mai haka shikenan kuma abin da muka yi da farkon shine ma za ta kuru na fi isa ya za su ala kuma wani sai sashi suke ta to me za ku faɗa ka annabi isa ya dan yi tambaye game da shi kalu suka ce na kuru wallahi ma fihi wallahi fihi ma qala Allah za mu faɗi abin da Allah ya faɗa kansa wa ma ja'a bihi nabiyuna da abin da annabin mu ya zo mana da shi ka'inan fi zalika ma huwa ka'in duk abin da zai faru kawai falan ma da kalu alayhi ya da suka shigo wurin najashi qala lahum sai ce ma ta qulu nabi isa ibn maryam me kuke faɗa ka annabi isa dan maryam ne fa qala lahu ja'far ibn abi talib sai sai dina ja'far ibn abi talib Allah ya kara masa da yace naqulu fihi alladhi ja'a bihi nabiyuna muna faɗa akan sa irin abin da annabin mu ya zo mana da shi daman tun da ai ya yarda da abin da annabin ya zo da shi jiya da haka irin wannan abin da annabin mu ya faɗa a kan ya zo mana da shi din nan shi muke faɗa sai ya kira ni ya ce huwa abdullahi wa rasulu wa ruhu wa kalimatu alqaha ila maryam al-azra al-batul yace ai babban bawan Allah ne manzan Allah ne ruhin Allah ne kalmar Allah ne da ya jefa ta a cikin maryam al-azra wacce take budurwa albaturu kuma wacce ba ta da sha'awar aure budurwa ce wacce ba ta da sha'awar aure Allah subhanahu wata'ala ya jefa kalmar sa a cikin ta shine annabi Isa ta haife shi da sabon cikin sa da wanda bai wuce awa ɗaya ba shikenan qala tasi qala sai da tunan ummu salma take cewa fa daraba an-najashi yadahu ala rawdi haba najashi ya buga hannunsa a ƙasa fa kada min haulan sai dauko wani tsinke sun maƙala sai yace ma a da isa bin maryam ma kul da hadal ut wallahi annabi isa bai wuce yadda ka faɗan nan yadda ka faɗan nan da yadda tsinken ne yake hannu na annabi isa bai wuce haka yadda ka faɗan nan haka annabi isa yake a gona fatana karar ba bai kasu wayancan yan fadan nasa ba malaman ba yan fadan sai suka ce su ba su yadda ba su ba su yadda ba su ba yadda hina kala ma kala yadda ya faɗa zai faɗi abin da ya faɗa fa kala sai yace wa inna kartum ko ba ku yadda ba haka yake izhabu ku za bai ku tafi fa antum siyumun bi ardi kuna masu amintattu amintattu ne a ƙasata wasiyun ai amintattu eh, amintattu ai aminu amintattu ne kuma daga yau ku mutanen garin ku sani man sabba ku muhurima ku sahabban nan duk wanda ya zage ku ma ba magana duka ba duk wanda ya zage ku sai ya rufe shi a kurkuku sai a daure shi sannan ya sake maimaita man sabba kum gurima duk wanda ya zage ku sai ya rufe shi man sabba kum duk wanda ya zage ku sai ya rufe shi eh shi ke dan kaga hasada wai da ba hasada ga mai rabo take ko in ta ƙara takin shi kenan fama uhibbu sai ya ƙara ma yake ta fama uhibbu annali bihi dabran zahaban yace wannan abin da nake kai na ra'ayi ba maganar dan kyautan da kuka kawo mini ba da za a bani zinari da girman sa ya kai girman dutse dutse babban dutse babban dutse haka ce zinari girman sa ya kai babban dutse don in bar wannan ra'ayin da nake kai ya ce wallahi zan bar wannan zinarin in tabbata akan wannan ra'ayi da nake ba wannan ɗan kyautar ku na fatu ba yawa wa an ni azaitu rajulan minkum a ce na cutar da wani a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mala yace wa dabaru bi lisanil habasha shi dabaru da yaran habashanci shine aljabaru dutse kenan eh fama habba an annali jabalan zahaban kenan wato ba na so a ce ma akan wannan maganan ko da za a bani dutse cike da zinari a ce in bar wannan magana da ke rudu alai ma da yawa ku ba su kyautar su da a mayar musu da kyautar su ba na so fala hajjata lana ji ba ma e ban da bukatar sa fa wallahi ma akhadha Allah minni rashwa hina radda alayya mulki yace ni ma ba cin hanci Allah ya karba gona lokacin da ya damin da mulki ba ba cin hanci na ba Allah ba ni mulki ba da aka ta zan karbi cin mulki cin hanci ba zan karba ba fa aku duro shi tafi har yanzu wai dan ina mulkin a ce kuma zan ci hanci a cikin sai ta baro ala bana wa ma ba an wa ma ba an nasa fawdiyahu fi yace ba mutane ne yau biyayya a cikin wannan sarauta din ba Allah ya bani sarautar balle yanzu don sun nuna ba sa son abinci ni kuma yadda suke son zan musu ba haka ni ba ruwana qalat sayyidatina ummu salma ta ce fa kharajna min indihi fa kharaja min indihi maqbuhin sai wai na wakilan mutanen makka suka fita suna masu bata fuska rantsuwa ba je eh suna abin zargin kawai mardudan alaihi ma ma ja'a bihi an mimmayar musu da kayan da suka zo da shi yace mu kuma wa kamna inda hu bi khairi darin ma khairi jari muka zauna a wurin najashi a mafi alkhairin gida a mafi alkhairin makwabta ina ga za mu tsaya nan saboda hukuncin lokaci